صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا يا رب عوسلنا به وسلا بحضرة قدسه ربي بحجري عديه واعط المراد وزد به صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا يا خالقي لوثنا به متوسلين بعاله والتابعين وصحبه عنا البلاء فاصرف به صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا سلى على ياسينه من عمنا بنواله وعلى جهاج عاله صلوا عليه وصحبه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المنفرد بالإيجاد والإيدام الذي شرف الكون بولادة خير الأنام وأبرز الوجود من العدم بظهور الأت سيد الرسل الكرام من فضله الله تعالى على الملائكة والأنبياء وأعلى مقامه فوق كل مقام وتولاه وأسمه وجعله للأولين مبدأ وللآخرين كتاب والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الذي هو أكمل المرام أبدل كل من صلى وزكى وحج وصام الذي أسرى به الله تعالى إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام وعلى آله الطيبين الطاهرين ذوي المزايا الإزام وأصحابه الهداة المهتدين القادات الأعلام والتابعين وتابعيهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام حق قدره ومقداره العظيم أما بعد إن وانا مسلمي من يا ديارا مزاد ماتا ما سورارمو ina gaishe ku gaisuwa irin ta addinin musulunci ina cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh زادكم الله مغفرة وفيدة ورحمة وتوفيقا وسترا ورعاية a idan ba ku manta ba a jiya mun gaya muku irin gata da soyayya da girmamawa da Ubangijin halitta Allahu tabaraka wa ta'ala ya yi wa shugaban samuwa Sayyidul Wujudi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har ta kai manzalla sallallahu sallama ya samu cikakken imbisadi alhali farkon shiga hadarar ubangiji tabaraka ta'ala ya ji muryar sayyidina abakar as-siddiqu Allah ya kara mar yadda yana gaya masa cewa dakata a nan ubangijinka yana sallah manzalla sallallahu sallama ya ce yayi mamaki ya aka yi ya ji muryar abubakar a wannan wurin sannan ya aka yi aka ce da shi Ubangiji yana sallah wace sallah yake yi, to da ya samu dama duka ya tambayi Allah, tabaraka ta'ala ya ce tare da mu a nan akwai abubakar ne ce a'a halin da ka shiga ne na istihashi shi ne na sa maka muryar masoyinka, abokinka, na hannun damanka, wanda a koda yaushe idan ka ji muryarsa zuciyarka tana samun natsuwa, shi yasa na sa masa muryarka, shi yasa na sa maka muryarsa domin ka ji domin ka samu kwanciyar hankali da samun natsuwar zuciya. Ya ce, To, ya Ubangiji aka ce min kuma kana sallaci a salati nake maka, salati nake maka. To, a ƙarshe dai, manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya roƙi Allah tabaraka ta'ala kamar yadda muka faɗa a jiya, ya ce, Ilahi wa sayyidi wa maulaya inni as'aluka shay'an. Ya Ubangiji na, ya shugabana, ya majibincin lamarina. ni ko ina so in roƙe ka wani abu fa. Sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da ma'aiki sallallahu Alaihi sallama, wa izzati wa jalali, laƙad alaitu ala nafsi, min ƙabli an akhalqa Adama bi alfai amin Allah ta tsanani shay'an illa a taituka iya. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce masa, Na rantse da girmata, da buwayana, na rantse da girman zatina. na yi rantsuwa tun kafin in halicci Adamu alaihissalam da shekara dubu biyu, babu abin da za ka roƙe ni masoyina sai face na baka wannan abin, saboda ka roƙe ni kawai faɗi in baka, saltuɗa faɗi an baka. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce, Ya Ubangijina, ya shugabana, ya majibincin lamarina, haƙiƙa ka halicci Adamu alaihissalam da hannunka, baka sa mala'iku su yi ba, kai kai da hannunka, sannan ka busa masa rai daga ruhinka, sannan ka sunkuyar masa da mala'iku ka ce su yi masa sujada. To wannan falala da ka bashi, ko ni ma zan samu na ba a ciki? Sannan ya Ubangiji, ka halicci annabi Ibrahim ka riƙe shi daɗi, inda kana da aboki shine abokinka, ka mai da shi daɗinka. sannan ka halicci annabi Musa. ka sanya shi abokin zancenka, kana magana da shi kamar yadda aboki yake magana da abokinsa, sannan ka halici annabi Idris, ka ba shi matsayi mai girma, ka ɗaukaka makamansa ka kai shi sama ta hudu ka aji, ka halici annabi Dawud, ka ba shi littafin zabura, tun kuɗaɗe a ƙirjinsa, sannan ka gafarta zunubansa, ka ba wa ɗansa Suleimanu mulki mai girma. ka hore masa mutane, ka hore masa aljanu, ka hore masa tsuntsaye, ka hore masa dabbobin dawa, ka hore masa iska tana ɗaukarsa, a yi ne ɗaya yana tafiyan wata biyu, ko ni ma zan samu na ba a cikin wannan? Sannan ka halicci annabi Isa, ala nabina wa alaihi salatu wassalam, daga kalmarka kun, sannan ka zaɓe shi, ka yadda da shi, To ya Ubangiji fa bima faddalta ni kama faddalta ha'ula, Ubangiji to in an ce ni kuma an fifita ni, to da me aka fifita ni kenan akan waɗannan manya-manyan annaba masu tarin baye-baye marasa iyaka. Sai Allah tabaraka ta'ala sai ce da shi ya habibi, idan har na kasance na halicci Adamu da hannuna, kar ka manta, shi da ƙasa da ruwa na kwaɓa na yi shi, kai kuwa daga hasken zati na na yi ka. Idan har na halicci annabi Ibrahim na riƙe shi daɗi, to kai kuma ai na halicce ka na riƙe ka masoyi, ai alhabibu abdalu min alkhalili, masoyi ya fi daɗi ai. Sannan idan ka ce na halicci Musa na sanya shi abokin magana ta, to ai ka manta ta bayan shamaki ne maganar da shi kai ko gashi ni da kai muke magana. Kana ji na ina jinka kana gani na ina ganinka. kuma shi na yi magana da shi ne a ɗuri sina'a lokacin da ne masa tajalli hasken tajalli gwargwadon kafa allura ya narka dutsen ya mai da shi gari shi kuma isuma kai ko na yi tajalli a itaciyar magariyar tikewa saboda albarkacinka itaciyar bata narke ba bata zama gari ba kuma kai baka faɗi ba balle ka suma kuma na yi magana da shi ne akan dutse kai ko na yi magana da kai ne ala bisaɗil ƙurbi wal'unsi shi fa akan dutse ne magana da shi kai ko akan shimfiɗan al'arshi shimfiɗar kusanci shimfiɗar ɗebe kewa muka gana bigayar hijabin babu wani shamaki sannan ka ce na halicci annabi idris na kai shi matsayi mai girma ai matsayi mai girman nan sama ta hudu ne warfa na makanin aliya ai sama ta hudu ne ai to kai kuwa fa ka wuce sama ta hudu ka wuce ta biyar ka wuce ta shida ka wuce ta bakwai ka wuce magaryar tikewa warafa atuka ila makanin lam yasil ilaihi ahadun gairaka na ɗaukaka kai zuwa ga matsayin da waninka ƙwaya ɗaya bai taɓa saduwa zuwa ga wannan matsayi ba ka ce na ba annabi Suleimanu mulki mai girma to ai kar ka manta mulkin da na baka ya fi nashi na sanya duniya ƙasa baki ɗaya masallaci ne gare ka turɓaya baki ɗaya mai tsarki ce ka doke ta kai taimama kai sallah idan har ka ce na ba annabi Dawudu zabura, to ai kai kuma a aɗaituka sab'an minal masani wal Qur'an azim na baka bakwai abun biyantawa sannan na baka alqur'ani wanda yake mai girma wanda a cikinsa akwai suratul fatihati akwai suratul baqarati akwai suratul ali imrana kuma kar ka manta fa ma qara'aha ahadun min ummatika illa ghafartu lahu dhunubahu walau kana misla zabadil bahr wa adadar ramli babu wani mutum ɗaya daga cikin al'ummanka da zai karanta waɗannan surori, sai face na gafarta masa zunubansa, ko da sun kai adadin kumfan kogi, ko da sun kai adadin rairayi. Sannan ka ce na halicci annabi Isa? wato na sanya shi ya zama kalmata, to ai kar ka manta kai fa sunana na baka, suna daga cikin sunaye na warfa ana laka zikiraka, na sanya sunanka na haɗa shi da sunana. La ya ƙulu Abdullah ilaha illallah illa wa ya ƙulu Muhammadun Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam. babu yadda za a yi bawa ya ce la ilaha illallah sifa ce ya ce Muhammadun Rasulullah ba yadda za a yi ladani ya kira sallah babu sunanka babu yadda za a yi a ta da ikama babu sunanka babu yadda za a yi a yi sallah a ƙare ba ambato sunanka ba ya ce masa to ai karka manta fa dukkansu mutane ne ita kanta mutuntakan ma'aikaici in ba dan kai ba za su zama haka ne ai shi mutum kansa farkon sunanka ne mimun ne, hannayensa kuwa harafi na biyu ne na sunanka ha'un ne, cikinsa kuwa harafin sunanka na uku ne mimun ne, ƙafafuwansa kuwa shi ne ƙarshen harafin sunanka dalun wato duk inda ka ga mutum ka ga Muhammadu, sallallahu Alaihi sallama. Saboda haka na rubuta sunanka a jikin al'arshina, na yi Adamu a bisa surarka. Duk wani abu mai daraja a cikin aljanna na haɗa sunana da naka a jikinsa a nan ne maulan mushe ibrahim allah ya ƙara mar yadda yake cewa wa qad rafa al maulal ali jalla zikruhu wa qad zayyana al insana khalqan misaluhu wa qad sadara ar rahman fil arshi zikrahu abu basharin min za'atahu nawaluhu bi kulli azanin zikruhu wa sana'uhu wa fi zikri malhul mustafa wa kamaluhu ومن قبل في التوراة ذكر محمد وإنجيل إيسى فيه بان خصاله وقد رفع المولى العلي جل ذكره وقد زين الإنسان خلقا مثاله وقد ستر الرحمن في العرش ذكره عبو بشر من زعته نواله الله الله الله إلا الله لا, لا إله إلا الله الله الله الله إلا الله لا إله إلا الله بكل عزان ذكره وسناؤه وفي ذكر مدح المصطفى وكماله الله الله الله إلا الله لا, لا إله إلا الله الله الله الله إلا الله لا إله إلا الله بكل عزال ذكره وسناؤه وفي ذكر مدح المصطفى وكماله الله الله الله إلا الله لا, لا إله إلا الله الله الله الله إلا الله لا إله إلا الله ومن قبل في التوراة ذكر محمد وإنجيل عيسى فيه بان خصاله الله الله الله إلا الله لا إله إلا الله الله الله الله إلا الله لا إله إلا الله sayyidina maulana muhammad rasulullah alaihi salamullah a allah tabaraka wa ta'ala ya gaya masa cewa na ɗaukaka ambatanka na haɗa sunana da sunanka na halicci ɗan adam a bisa surarka ba yadda za a yi a kira sallah ko a ta da ikama a fara sallah har a ƙare ba ambaci sunanka ba kuma duk inda aka ambace ni sai an ambace ka wa rafa'ana laka zikiraka saboda haka ko a nan ma matsayinka ya fi nasu, ko a nan matsayinka ai ya fi matsayinsu. Sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da shi ja'altu ismaka ma ismi la yaqulu abdullah ilaha illallah illa yaqulu muhammadur rasulullah na sanya sunanka tare da sunana ba yadda za a yi bawa daga cikin bayina ya kira ni bai kira ka ba sannan duk wanda bai tabbatar da manzancinka ba ba zan karɓi aikinsa ba kowane ne shi kuma sannan ranar alkiyama ranar lahira zai tashi daga cikin tababbun mutane waɗanda na tabar da su sannan kuma ai ban da wannan ma a aɗaituk alkausar na baka tafkin alkausara shi wannan tafki fa na alkausara wata ƙorama ce wadda an sani cewa duk wata ƙorama akwai tsakowi a ciki to tsakuwar ƙoramar kausar gwalagwalai ne tsakowi da jawahir ruwan cikin tafkin alkausara ya fi ƙanƙara haske ya fi zuma zaƙi sannan turɓayar da take kwance a ƙasa wato rairayi rairayin ƙasan ƙoramar tafkin alkausara daga garin miski ne sannan irin fulawoyi da ciyayi da suke gefen ƙoramar su ko na za'afaran ne sannan faɗin ƙoramar ta kai kusan tafiyar mil dubu saba'in sannan na baka alhaudal maurud na baka ashafa'atul kubra na baka addarajatar rafi'a na baka siyama ramadan wanda a cikinsa ne na saukan maka da alkur'ani sannan na halalta maka cin ganimar yaƙi alhali kafin kai ban taɓa halatta wani ɗaya daga cikin annabawan da suka shuɗe kafin kai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da na ji wannan daga ubangiji na tabaraka wa ta'ala zuciyata ta natsu ta yi daɗi na samu kwanciyar hankali sai na samu dama kuma a nan sai na ce ya rabbi hazali fama a ta ummati ya ubangiji wannan duka da kake faɗa ai duka nawa ne wannan din ni ka ba su al'umma na me ka ba su ya ubangiji al'umma na su me ka ba su sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce da ni ya habibi ya masoyina kad gafartu li sab'ina alfan min ummatika kad wajabat lahumun nar hakika na gafarta wa al'ummanka mutum dubu saba'in waɗanda suka cancanci shiga wuta ba wani dalili na gafarta musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai na ce ya rabbi zidni ya ubangiji ka ƙara min al'umma na suna da yawa dubu saba'in yayi kaɗan sai Allah tabaraka ta'ala ce iza tabal asi qabla mautihi bi sanatin tubna alai duk mutumin da ya saba mana ye zunubi ye barna ye sabo kafin ya mutu ya rage shekara guda in ya tuba mun yafe mai duka ko ya shekara tamanin yana yi mun yafe. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rabbi zidni fassanatu kasira ya ubangiji ka ƙara min shekara ta yi tsawo shekara guda ta yi tsawo a ce shekara guda ya rage mutu shine zai tuba sannan a yafe shekara ta yi tsawo sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce iza taba qabla mautihi bi shahrin tubna alai duk wani mai saban Allah daga cikin al'ummanka ko me ya aikata ya shekara saba'in tamanin yana sabo wata guda ya rage ya mutu idan ya tuba mun yafe masa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rabbi zidni basharu kasirun ya ubangiji ka ƙara mun wata yayi yawa wata yayi tsawo ya ubangiji sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce iza taba qabla mautihi bi jum'atin tubna alai duk bawan da ya zinubi yayi laifuka shekara sittin saba'in tamanin yana yi ya rage sati guda zai mutu idan ya tuba mun yafe masa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce ya rabbi zidni fal jum'atu kasir kasirun ya ubangiji ka ƙara min juma'a ta yi tsawo sati guda yayi tsawo ya ubangiji sati guda yayi yawa sai Allah tabaraka taala ya ce masa iza taba qabla mautihi bi sa'atin tubna alai duk bawan da ya shekara sittin saba'in tamanin ɗari yana saba mana, yana zunubai, yana aikata ma'asi, sai ya rage awa ɗaya ya mutu idan ya tuba mun yafe masa. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya rabbi zidni fasatu kasir. Ya Ubangiji, awa guda ya yi yawa shi ba, a ƙara mun ya Ubangiji, a ƙara mun tun da dai ana so na kuma an yadda da ni, to a ƙara mun ya Ubangiji. Shi kuma Allah haka yake so, so yake ya roƙa ya taba shi. So yake ta roƙa shi kuma ya taba shi. sai Allah tabaraka ta'ala sai ya ce iza ta ba qablal gargarati judna alai wa qabilna taubatuhu sai ubangiji tabaraka ta'ala ce to kaga duk mutumin da ya shekara hamsin sittin saba'in tamanin yana tafka tsiya yana sabo yana zunubi ya tuba kafin gargara kaɗan ya rage ya mutu kamin mala'ikan mutuwan nan ya kalle shi ya faɗi akan shimfiɗa sai ya tuba daga cikin al'ummanka to mun yafe masa mun masa baiwa kuma mun karɓi tubansa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rabbi zidni ya ubangiji a ƙara min wannan wannan yayi tsawo yanzu mala'ikan mutuwa wani lokaci yakan kalli mutum daga kallon maka mai mutu sai kwana uku ma yana kwance saboda tashin hankali sai Allah tabaraka ta'ala ya ce masa kad a atakana min ummatika kulla lailati jum'atin mi'ati alfin minan nar ce to kaga abin da za a yi yanzu dai masoyina duk daren juma'a zan yanta wanda suka cancanci shiga wuta daga cikin al'ummanka mutum dubu ɗari duk daren juma'a sai na yi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rabbi zidni ya ubangiji wannan dai bai ishe ni ba dai a ƙara min dai a ƙara min a ƙara min ya ubangiji sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce masa idza kana akhir lailatin min ramadan a ataqana bi adadi ma a ataqana min awwal shahr ila akhirih duk lokacin da aka zo daren ƙarshen watan ramadan zan yanta al'ummanka gwargwadon adadin abin da na yanta su tun daga farkon watan har zuwa ƙarshe dare ɗaya kawai duk zan yanta su wanda suka cancanci su shiga wuta duk zan ce su tafi aljanna na yafe musu saboda kai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rabbi zidni wannan bai ishe ni ba ya ubangiji wannan bai ishe ni ba ya ubangiji a matsayinku ya ubangiji a ƙara mun a ƙara mun ya ce to da na faɗi wannan fa kawai sai ubangiji tabaraka ta'ala hasali salasa hasayati sai kawai naga ubangiji na tabaraka ta'ala ya wani irin jimki jimki uku sai ya ce da ni hus wa hus wa hus kawai sai naga ya jimki jimka uku ya yi jimki jimki jimki so uku sai ya ce karbi karbi karbi to sai na shiga cikin wani ɗimuwa kuma anan sai na ce ya rabbi wa ma tafsiruha ya ubangiji menene ma'anan wannan kuma menene fassarar wannan abin da na gani yanzu ka yi jimki uku ka ce da ni karbi karbi karbi sai ubangiji ce abin da na ce ka karba ka karba afuwi wa hilmi wa rahmati na baka afuwata na baka rahmata na baka tausayina na baka haƙurina tausayina haƙurina rahmata na baka saboda ka al'ummanka suna cikin tausayina suna cikin uh, haƙurina suna cikin rahmata suna cikin yafiyata to a nan ne sai na ce lakal hamdu wa shukur wal ikramu wal azamatu wal ihsan ya ubangiji godiya da yabo sun tabbata a gare ka da girmamawa da azzamawa da ihsani da kyautayi da kyautatawa to daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hammamtu bin nuzuli sai ne himmantu zan sauko ƙasa kuma zan dawo zan yi tadalli tunda na samu dunuwi to kuma yanzu zan yi tadalli na samu summa dana to yanzu kuma zan samu fatadalla to sai ubangiji na tabaraka wa ta'ala sai kira ni sai ce da ni ala rasulika ya habibi ala rasulik tsaya inda kake kar ka sauka kar ka koma kar ka juya tsaya dai ba mu gama ba to da na ji ubangiji tabaraka ta'ala ya ce ba mu gama ba sai na tabbatar cewa lalle al'ummata sun samu babban rabo duk wannan baiwar da aka yi min duk wannan kyauta da aka yi min an bani al'afu wal hilmu war rahmatu amma kuma a ce in dakata to shi kenan sai na tabbata cewa lallai al'ummata sun samu babban rahama sai Allah tabaraka ta'ala ce da ni inni muftaridun alayka wa ala ummatika farida man wafa biha dakhala aljanna wa man qassara anha fa in shi'tu ghafartu lahu wa in shi'tu azabtuhu ya ce zan farlanta maka da kai da al'ummanka salloli na farilla, duk wanda ya cika su daidai yadda ka gaya masa zai shiga aljanna, wanda ya takaita bai cika su yadda ka gaya masa ba, idan na ga dama zan yafe masa, in na ga dama zan ƙona shi. Farabtu alaika wa ala ummatika hamsina salatan, fi kulli yaumin wa laila, na farlanta maka, na farlanta al'ummanka salloli hamsin tsakanin dare da rana, kowace rana. da kowane dare sai na ce ya ubangiji samina wa tsana mun ji mun karɓa hannu biyu biyu kuma za ka same mu masu yi maka biyayya to daga nan sai halara ta min ishara cewa ina iya sauka wannan an bani ne domin tsaraba in na koma gida na gaya al'umma na na zo wurin ubangiji tabaraka wa ta'ala na gama gaya musu yadda aka yi to sai in ce ga tsaraba kuma ya bani in baku shi ne wannan salloli ɗin. To daga nan bayan na sakko ina sakkowa ina ji Ubangiji na tabaraka ta'ala yana min salati yana min taslimi. ban gushe ba ina tafi ban gushe ba ina tafi ubangiji na kuma yana min salati da taslimi hatta ataitu ila akhi Musa ibn Imran alaihi salam ban gushe ba ina tafi har sai da na taho na sakko na dawo makamin annabi Musa ɗan Imrana alaihi salam falan ma ra'ani na haba wato yana gani na shi dama tun da na tafi yake kai kawo yana jira in dawo in samu labari kawai sai miƙe tsam yana hango ni sai miƙe sai ya ce da ni marhaban bisariqil masduq madalla da mai gaskiya maraba da mai gaskiya abin gasgatawa ya habiballah amin inda rabbik ya masoyin Allah daga wurin ubangiji ko sai na ce kwarai kuwa sai ya ce da ni ya kuka yi me ce maka sai na ce haza sirrun baini wa bainahu wannan wani asiri ne tsakanina da shi sai ce to ma a ɗaka me ya baka sai na ce a ɗani wa arbani ya bani ya bani ya yarda da ni ya bani tun ina roƙo sai da ta kai ya rufe bakina ya min kyautar da babu roƙo bayanta sai ce na san za a yaka fa ma a haɗa ummatuka to me ba al'ummanka ya baka roƙa musu ya ce din na roƙa musu a ɗahun wa arbahun wa faraba alayya wa alaihim hamsi na salatin filiyomi wallaila ya ba su ya yardar da su ya farlanta min ya farlanta musu sallah wato salloli guda hamsin tsakanin dare da rana annabi musa alaihi salam yana jin wannan sai na ga ya rike baki ya rike baki na ce yaya musa ba kai farin ciki ba ne ya ce na yi farin ciki amma zan gaya maka gaskiya farji ila rabbika was'alhu takhfif koma wurin ubangiji ka nemi a rage wannan sallolin wannan sallolin da aka baka nan a rage su fa inna ummatika ummatu akhir zaman jasaduhum da'ifun wa umruhum qasirun la yudiquna zalika wannan al'umman naka da aka ba su wannan salloli raka'a hamsin din nan al'umma ne wanda suke al'umman ƙarshen zamani al'umman da ƙarshe za a zo a kera musu motocin hawa ga tv ga kwamfuta ga wayoyi kalle-kalle kurum zai hana su yin wannan ayyukan sannan kuma mutane ne masu rauni saboda komai an sauƙaƙe musu da a kafa ake tafiya amma al'ummanka za a yi musu kekuna mashina motoci jiragen sama saboda ka za su zama mutane masu kiwuya masu rauni za su zama mutane masu kiwuya masu rauni sannan kuma irin yanayin jikin al'ummanka ba irin jikin mutanenmu ba ne al'ummanka jikinsu bai da girma suna da ƙaramin jiki sannan kuma irin shekarun mutanenka al'ummanka bai da tsawo fa shekarunsu za ka iske sittin ne saba'in ba su kaiwa shekara ɗari ɗari biyu ɗari uku saboda haka wannan sallolin raka hamsin gaskiya ya yawa layi ɗiku na zarika ba za su iya ba fas'al rabbaka an yi haffifa anhum roƙi ubangijinka tunda duk abin da ka roƙa yi yake roƙe shi kawai ka ce kana roƙo a sauƙaƙe musu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya akhi wa man yaqtariqu tilkal hujub allati iqtaratuha wane ne zai iya keta waɗannan hijabai shamakai waɗanda na kyakketa su a ce kuma yanzu in sake komawa in kyakketa su in kai inda na kai musa wurin da na kai fa baka taɓa jin labarinsa ba wurin da na kai fa ba sama ba ne fa ba fa ƙasa ba ne musa ba fa a gabas ba ne fa musa ba fa a yamma ba ne fa kar ka ɗauka fa irin munajatin ka ne fa da kai a ɗori sina ko kuma munajatin annabi yunus da ya yi a cikin cikin kifi fa aina ɗuwan min zawa aina kalimuhu wa aina allazi naja wa masjiduhu hulhutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace sai annabi Musa sai yace da ni is'alhu is'alhu min huna fa innahu qaribun mujib ka roke shi kawai roke shi daga nan ma ai kuna tare ya fi komai kusa da kai ya fi komai sauraron ka ai ka fi ni sanin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni dai ina jin kunyin ubangiji kawai sai na ji kira min al-alil a'la is'al ya habibi is'al ma shi'ita fakat ajabtuk roƙi masoyina ba komai karka ji kunya roƙi na amsa maka ma kamun ka roƙe ni sai na ce ya rabbi ummati du'afa la yaqdiruna ala na sala ya ubangiji al'umma na raunana ne ba za su yin salloli hamsin ba sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce to ya kake so sai na ce ka rage min in kai musu sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce da ni na rage maka guda biyar yanzu salloli sun koma arba'in da biyar sai na sake dawowa wurin Musa, sai annabi Musa alaihissalam sai ya ce da ni, ya kuka yi sai na ce an rage mun biyar. Sai ce a'a ina irji ila rabbika wasalhu takfif fa inna ummatuka la tadiku ka koma a rage ha al'umman ka ba za su iya ba al'ummanka ai ba al'umman da suka samu gata irin al'ummanka saboda ba za su iya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce falam azal as'alu rabbi azza wa jalla wa musa yukallimuni hatta wa habali 45 wa farada alayya wa ala ummati khamsa salawat yace ban gushe ba ina roƙon ubangiji na ina dawa musa yana cewa koma a rage koma a rage ni kuma ina zuwa ina roƙo ubangiji yana rage biyar yana rage biyar yana rage biyar tun daga arba'in da biyar ɗin nan sai da ubangiji na tabaraka ta'ala ya rage min sallah sai da ta koma sallah biyar asuba azhar la'asar magariba isha'i da na sake dawa wurin musa sai ce is'alhu takhfif kaga har yanzu fa sallah raka'a biyar ɗin nan kar ka gansu kaɗan fa al'umman ka ba za su iya yi ba fa ka koma ka ce a rage sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya akhi qad istahayaitu min rabbi wallahi ni dai ina jin kunyan ubangiji na gaskiya Musa a yi hakuri a bannin wuce kawai da guda biyar dinnan kai musu amma ni kam ina jin kunyan ubangiji na tabaraka wa ta'ala zal jalalul ikram manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina fadin wannan fanada ni rabbi sai na ji ubangiji na ya kiraye ni ya ce da ni ya habibi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam irji dawo sai ko na koma da na koma sai Allah tabaraka ta'ala ce da ni wa qad ja'alnaha khamsan fil amali wa khamsina fil mizani kullu salatin bi ashar salawatin ma yubaddalu al qawlu ladayya wa ma ana bi zallamin lil abid al hasanatu bi ashar amsalha wa man fa'ala sayyi'atan katabtu alayhi sayyi'atan mislaha Allah tabaraka ta'ala ce da ni ya masoyina haƙiƙa ka sani na rage maka sallolin na mai da su guda biyar a aikace amma a ma'auni, a nauyi, a mizani yana nan guda hamsin ɗin nan. Wato, kowace sallah ɗaya zan ba da ladan sallah goma ne, ni alkawari baya canzawa a wurina. Saboda haka duk kyakkyawan aiki idan aka yi lada goma zan bayar, wanda ya aikata mummuna ƙwaya ɗaya, zunubi ƙwaya ɗaya zan sa a rubuta masa. Sai manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce sun mawadda'atu Musa. sannan ne ban kwana da annabi Musa salam wan sarabtu na jiyo gida hatta a taitu a ki Jibrilu salam har sai da na samu ɗan uwana mala'ika Jibrilu salam yana tsaye yadda na bar shi a nan na same shi lam ya taƙaddam wa lam ya ta'akhar bai gaba ba bai baya ba yana tsaye jugum yana jirana manzo Allah ce falamma ra'ani anaqani lokacin da ya gani kawai sai ya taho ya rungume ni cikin farin ciki da murna yana cewa da ni marhaban bika ya habiballah marhaban bika ya habiballah marhaban ya habiba rabbil alamin ayu shay'in utita min rabbik maraba da zuwa barka da dawowa oyoyo masoyin ubangijin talikai me kuma aka samo daga ubangiji sai na ce adani rabbi fadlan aziman wa ihsanan wa sharafan wa ata'an kasiran wa karaman jazilan na samo falala mai girma daga Ubangijina, da kyautayi, da daraja da matsayi, da baiwa mai yawa, da karamci mai gwaɓi, sai mala'ika Jibril ya ce, ai, na san za a yi haka. Na ce, ka san za a yi haka, Jibril ya ce, ƙwarai ko na san za a yi haka. Na ce, saboda me, ya ce, ai, alimtu annaka akramul khalqi alallah, saboda na san kai ne mafi girman halitta a wurin Allah, kai ne mafi girman halittar Allah bisa Allah. Daga nan sai kama hannuna, sai ya tafi da ni, har sai da muka zo bakin ƙofar aljanna. Muna zuwa ƙofar aljanna wa iza ana bi malakin azimin, sai na ga wani mala'ika babba azimal kilkati mai girman halitta. Hassanal manzari mai kyawun magana bahiyul waje mai kwarjinin fuska, wan nuru ya luhu min wajehi. Ga haske yana tsatsowa yana walƙiya yana haske daga goshinsa, jalisun ala kursi min nur. yana zaune akan wata kujera ta haske ya caɓa ado ya yi kwalliya banda kyalkyali ba abin da yake yana ta murmushi yana ta murmushi ga kyau ga kwalliya ga murmushi ga farin ciki ga murna ni ban ga wani mala'ika mai farin ciki da murna da kwalliya da ado da kyau kamar wannan ba sai na cewa mala'ika jibrilu ya akhi ya jibrilu man haza ya kai dan uwana jibrilu shi kuma wannan mala'ikan waye kenan haka kamar wani sarki haka sai mala'ika jibrilu ya ce da ni haza ridwanu khazin aljinan wannan shi ake cewa ridwanu mai gadin aljanna matsa kusa da shi ku gaisa kai masa sallama da na matsa ne masa sallama sai amsa min sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce falan ma ra'ani lokacin da ya ga na taho wurinsa na hada sai izabir imiƙe mutabassiman yana murmushi warar da alayya salama wa anakani wa safahani sai ko ya dawo min da amsar sallama sai ya rungume ni sannan kuma ya musafa da ni ba mala'ikan da igaisa da ni hannu da hannu sai shi ya ce da ni marhaban bin nabiyin nasihi wal akhis salihi wa sayyidil fatihil khatim madalla da annabi mai nasiha madalla da wannan ɗan uwa na gari madalla da wannan shugaba wanda yake mabuɗin halitta cika makin annabta to daga nan sai mala'ika jibril ya ce da ni ko kana da wani bukata wurinsa kamar yadda kuka yi da mala'ikan wuta sai na ce a kwarai kuwa mala'ikan wuta ma na daɗe a wurin ana ta tattaunawa har aka buɗe ta balle nan inda rahama take ai lallai kam akwai magana sai mala'ika jibril ya ce ya ridwan khuz da habibillah wa arihil jannata wa ma a addallahu lahu wali ummatihi ya kai Ridwan, kama hannun masoyin Allah, ka tafi da shi, ka gwada masa aljanna, ka ji ko? Anguwa, anguwa, layi, layi, gida, gida, ɗaki, ɗaki, lungu, lungu, loko, loko, gado, gado, ka nuna masa aljanna, ka nuna masa abin da Allah ta baraka wa ta tana dawa al'ummansa. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai wannan mala'ika ya kama hannuna yana cike da murmushi da jin daɗi wa adkhalal jannata sai ko shigar da ni cikin aljanna da na kalli aljanna fa iza arduha bayda sai na ga ƙasar aljanna fara ce sal misulul fidda kai ka ci azurfa ce amma duwatsun ƙasar kuma daga dutsen lu'ulu'u ne da murjani turbayar ƙasar aljanna daga garin turaren almiski ne, ciyayi da tsire-tsire da fulawoyi su kuma na za'afaran ne, sannan itatuwa da ganyayen itatuwan daga azurfa ne, sannan ganyayen itatuwan kuma daga zinari ne. Wato, idan ka ga ‘ya'yan itatuwan aljanna manzo Allah sallallahu alaihi ce za ka ɗauka taurari ne masu haske, rufin saman aljanna shine ƙasan al'arshi. shi ne ƙasan al'arshi, sannan katangar da ta kewaye aljanna daga rahama ne, mazauna aljanna mala'iku ne, makwabcin aljanna Ubangiji ne, to daga nan sai Ridwanu sai ikama hannuna, sai muka je da shi wurin wata itaciya, ya nuna mun abubuwa wanda suke na farin ciki da murna, ya nuna mun ƙoramu iri-iri, sannan na ga ’yan matan aljanna suna ta murna suna farin ciki saboda zuwana. Na ga gidaje da benaye, na ga gilmanin muhalladuna kai kace su taurari ne, na ga hadimai maza da mata iri daban-daban, na ga karamci, na ga ni'imomi, na ga kayan jin daɗi, na ga makamai, na ga darjoji, na ga arzuka iri-iri, na ga dawwama farin ciki, amma babu farin cikin da ya kai makwabtaka da Allah, almulkul Allah. daga nan sai na ga wata ƙubba wadda aka halicce ta daga lu'ulu'u fari an rataya ta a sama amma kuma babu wata ƙugiya da ta riƙe wannan ƙubba tana sagali a sama amma babu abin da ya riƙe ta tana da ƙofofi guda dubu duk kowace ƙofa da zinari ne ja kowace ƙofa akwai ma'aikaci akwai ma'aikaciya a bakin ƙofar suna aiki sannan da na shiga cikin wannan ƙubba sai na ga benaye bene bene har guda dubu kowane bene ɗaya akwai ɗakuna dubu a ciki kowane ɗaki ɗaya akwai gado dubu a ciki kowane gado ɗaya akwai shimfiɗa a kan gadon daga istabarakin tsakanin kowane shimfiɗa da shimfiɗa akwai ƙorama na ruwa yana gudana saman kowace shimfiɗa kuma akwai mace wadda wannan macen da take kan wannan shimfiɗa tana gigita tunanin mai kallanta tana ƙwace hankalinsa da tunaninsa amma fa bata ƙwace na annabi ba sallallahu alaihi wasallam shi yasa har ya iya sifanta mana su da ta ƙwace tunaninsa da hankalinsa da bai iya sifanta su haka ba saboda haka kar wani tunaninsa ya bashi wani abu haka saboda su kansu ita aljannar da su kansu 'yan matan aljannan famin nurihi sannan kuma kar mu manta shehim shi ibrahim kaula allah ya kara mara yadda yana cewa famin judihi duniya wa ukhra wa ilmuhu amadda kilaman lawi ba'dul ladhi wa'a ومن حسنه هور الجنان تزينت ومن نوره نور البدور تفرع ومن آيه آي النبيين قبله فليس سوى المختار كفد رفع فكنز البرايا وسر إلهه فلولاه لا تلفي قريبا تمتع لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله يا الله الله فمن جوده الدنيا وأخرى وعلمه الله لا إله يا الله عمد كلام الله بعد الذي وعى لا إله إلا الله لا إله إلا ومن حسنه غور الجنان تزينت الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومن نوره نور البدور تفرع الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومن آيه آي النبيين قبله الله لا إله يا الله الله الله فليس سوى المختار خفض رفع الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فكنز البرايا وهو سر إلهه الله لا إله يا الله الله الله فلولاه لا تلفي عريبا تمتع الله لا إله يا الله لا إله إلا الله أذكر حاجاتي أم أسكت سيدي الله لا إله إلا الله الله عليك الصلاة الله والسابع أجمع الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عليك الصلاة الله والسحب أجمع الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله sayyidina muhammad rasulullah alaihi salamullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce farafa'atu muta'ajjiban sai na dauke idanuwa na ina mai ban al'ajabi ina mai mamaki sai na ji kira min al-aliyil a'la daga ubangiji mai girma madaukaki yana cewa da ni a ta ta'ajjabu min zalika ya habibi unzur ila sadril qubba wannan ne yi baka mamaki masoyina ya ce ai ci gaba kalli gaban kubbar mana za ka ga abin mamakin da ya fi wannan da na kalli gaban kubbar iyakar ganina sai na ga wata kubbar daban da aka halice ta daga zumurruzi kore sannan a cikin wannan kubba akwai ɗaki a cikin ɗakin akwai gado shi gadan an halice shi ne daga ambar fari an masa dajiya da, da gwalagwalai da zinarai sannan akan gadan akwai wata irin kuyanga kahala'a najala'a shakala'a da'aja idan ta yaji kwalli sannan idanuwan manya sannan jan ya yi ja sosai farin ciki ya yi fari sosai bakin sidif a sanamin shamsu wal kamar ya ce kai wannan kuyanga ta fi rana da wata kyau ya ce kai ke maganan rana ko wata in ana maka maganan wannan amma fa uwa kar a manta duka mun gaya muku wa min husnihi gata da kyau gata da kwarjini idanuwanta kamar ɗan maraƙi idanuwanta kamar ɓauna idanuwanta wane barewa Allah tabaraka wa ta'ala ya halicce ta da cikar halitta sai ya yi mata daga tafin ƙafarta zuwa bakin gwiwa daga kafur ne fari daga gwiwanta kuma zuwa ƙirjinta daga miski ne sannan irin kitso da mata suke yi irin tufkan nan da suke wa gashinsu musamman fararen fata mata irin tufka tufkan nan da suke sukan yi tufka biyu haka wani lokaci to ita wannan sai da ta tufke gashi dubu ɗaya da ɗari shida tufka-tufka na gashi sai da ta tufke dubu ɗaya da ɗari shida wannan mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da za ta leƙo duniya da rana ta bar haske da ta kashe hasken wata ba wai ta leƙo ba ya ce ƙaramin ɗan yatsan ta man ya leƙo duniya sai hasken rana ya bice da za ta tofa miyau a teku ruwan gishiri to da ya daina ɗanɗanon gishiri da ya koma ruwan garɗi ruwan zartsi ruwan daɗi miyanta kawai in ta tofa a teku bahar maliya to da zai koma ruwan zartsi saboda daɗin miyanta kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na ce ya ɗan uwana Jibril liman hazan na'imul azim la ta'ul jasim wannan ni'ima mai girma wannan kyauta mai gwabi wa Allah ya tanadarwa zai ba sai mala'ika Jibril ya ce da ni ya habiballah haza liman ya mutu wa huwa yashhadu Allah ilaha illallah wa annaka rasulullah duk wannan ni'imar da kake gani da wannan baiwar mai gwabi Allah ya tanade ta ne ga duk wanda ya mutu yana mai shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma kai manzan Allah ne Allah ne ya aiko ka da gaskiya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka wara aitu na iman wa mulkan kabira. Na gani imomi na ga mulki mai girma a aljanna ku dage al'umma na ku yi kokari ku yi himma. Ku dage yan uwa masu sauraro mu dage mu yi himma. Sannan annabi ya ce na ga waɗansu ƙoramu guda bakwai. Ƙorama ta farko ƙoramar ruwa ne, ƙorama na biyu ƙoramar madara ne, ƙorama na uku ƙoraman giya ne, ƙorama na hudu ƙoraman zuma ne, ƙorama na biyar shi ko salsabil ne, ƙorama na shida Allah tabaraka ta'ala ya halice shi ne daga rahikin maktum, ƙorama na bakwai shi kuma daga tasnim, ƙorama na takwas shi ko daga kausar, ban gushe ba. ina sakkowa daga sama ta shida zuwa sama ta biyar, daga ta biyar zuwa sama ta hudu, daga ta hudu zuwa sama ta uku, daga ta uku zuwa sama ta biyu, daga sama ta biyu zuwa sama ta ɗaya. Manzalla sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Fama marartu ala shay'in fi samawati, illa wa huwa ya ƙulu la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. ban taɓa wuce wani abu a cikin sammai bakwai ba har na sakko ƙasa sai face wannan abun ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah falan man ta haina ila sama'i duniya izal lailu ala halihi muna sakkowa saman duniya sai na ga dare yana nan yadda na bashi yadda na bashi din nan na tafi daren yana nan bai ƙare ba duk wannan abin da aka yi nan daren yana nan bai ƙare ba lam ya taƙaddam walam ya ta'akhar daren bai yi gaba ba daren bai bayi ba to alhamdulillah yan uwa ga lokaci ya fara hararan mu za mu dakata a nan sai idan Allah ya kai mu zuwa gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya Allah ya kara mana soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da koyi da shi da ya masa biyayya ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu hukum mu gi sallana ya wahidul ahadu ya barru ya witur ya ainul muradi ya jal ya man lahu shafa'un kalla wala waladu agis ubayda no farij karbahu abadan ya man la shabiya la waqad wala niddu antal giyasu li kulli khaifin wajalin ya barru ya haqqu ya man lahu diddu farij li ummati khairil khalqi gammahum wala yanaluhum nasabun wala hasadu bil mustafa المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنسابي أحمد صلى وسلم على خير الورى جددا محمد آل أسابي سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدر امتداد العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله جل جلاله أحد تعالى شعنه وتقدست أسماعه ومحمد محبوبه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا حب الإله وخله سر الشهادة اسمه فالأنبياء إخوانه سلوا جميعا خلفه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا ما البرق إلا ومضه ما الستر إلا ذله ما الغيث إلا فيضه عما العوالم خيره صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا بان العسالة عصله فاق النعائم قدره أهل السماع جنوده كل الملوك عبيده صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله بالماء فجرى كفه والشمس تتبع أمره والله رفع ذكره والخلق أجمع تحته صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله لا طيب يعدل أربه يا سعد من قد زاره فالله يغفر ذنبه ولو أنهم بشرى له صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله في المرسلين اختاره ولذا قد اشرح صدره والذكر شرف ذكره كيما يقدس اسمه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله هو المقرب وحده لا قرب يعدل قربه والله أوجب حبه فكسى المحب رضاه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا
أي شوقي على عصاره شوقي على عرفاته شوقي على حجراته ومجر كبش فدائه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا أي دقت مآلم سره فاقت جميع خصاله حصلت ملامع وجهه بلغ الأولى بكماله صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله محيى الظلام بنوره واعتى بخير شفائه وهدى العنام بحديه يغشى العنام بذله صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا
الله ساد الورى بصلاحه صاص العنام بوحيه قاد الجميع ببره وشفى الضنا بدعائه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله كشف الدجى بضياعه ورعى براعي عدله وشفى القلوب بنوره ورعى الإله بعينه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله أحببت أشرف خلقه فقد اهتززت بمدهه والأنبياء من قبله والله تحت لوائه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا ومن مثله في رسله أو في علو مقامه أو في سمو جنابه أو في شرافة نصله صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا من مثله في شعره أو في سهولة خده أو في نزافة جسمه أو في كمال صفاته صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله من مثله في نطقه أو في فصيح لسانه أو في الوفاء بأهده أو في مخافة ربه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا
مشيه وجلاله أو في رجاحة عقله أو في براعة علمه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله لا مثله في أرضه أو ألوه أو سفله وبحاره وصرائه سبحان من أسرى به صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله عجبا لواسع صدره واكرم بجم صفاحه يا من يقوم بشره تحسي خلائق بهره صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا والله ليس كمثله في خلقه أو خلقه وكذاك في إيمانه أو في بديع بيانه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله والله في إيجاده لم يأت قط بمثله من قبله أو بعده أو عرضه وسمائه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا وجه النبي في حسنه كالشمس في إشراقه والبدر ليل تمامه والبرق في لمعانه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا كان الوجود بنوره وقف الجميع ببابه والبدر شاق بأمره والشمس ضوع مراده صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا شهد الغزال بصدقه صبح الطعام بقذفه حي الحياة بدعائه كسر القليل بحقه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا بحر لدى في غائه متموج لسخائه وجرى النمير بكفه والله يعصمنا به صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله قد كان من مجهوده قمع الفساد وصهقه سدنا الورى بشفوفه ولنا الأمان بجاهه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله على الأب شيمة خلقه والماء جاش بنفسه فهو القريب فلز به هل من يحس بمثله صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله هو رحمة في كونه تحيا القلوب بحبه من لي بتربة قبره أو لصم موضع ناله صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله أعظم بأرفع قدره واكرم بباهر شأنه أحسن بنور جماله وابشر بطلعة وجهه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا متأخر في بعثه ومقدم في فضله مسق الختام لرسله جبريل من أعوانه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله تم ارتوى من راحه والشبع كان بقرصه ويرى ولو من خلفه والرسل دون مقامه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا يا رب اوصلنا به وصلا بحضرة قدسه ربي بحجر عديه واعط المراد وزد به صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا يا خالقي لوثنا به متوسلين بعاله والتابعين وصحبه عنا البلاء فاصرف به صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا